ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار والثبات والدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alamu da sarki ya ramu na rana ta Juma'a sha shida ga watan safar hijira ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari da arba'in da takwas a kalandar nasara kuma talatin da ɗaya ga watan bakwai dubu biyu da ashirin da shida to kamar yadda aka saba a rana irin wannan ta juma'a muna karatu a wannan littafi ne taken duniya zillun zahil duniya wata inuwa ce mai kushewa duniya yar takaitacciyar rayuwa ce duniya wata aba ce mara tabbas littafi ne da ya zo a babin abin da malamai ke ce mashi a zikaku abubuwa na tausasa zuciya da gyaran hali da ɗora mutum a turbata kana'a wadatuwa da ɗan abin da ya samu ko zuhudu ko warau shine abin da ya zai tsora mutum a tafarki na taka tsantsan da rayuwa akan bi a hankali da saukar al'amura da sauki babi ne mai muhimmanci a rayuwa musamman irin waɗannan zamun na namu ne za mu tashi wannan kuma shi ne darasinmu na goma sha uku sannan za mu tashi a daidai shafi na talatin a ashirin da uku inda ya kawo maganar kada abu rubai da kan naji malaki sallallahu rahmanir rahim kada abu rubai da kan naji babban malami abu rubai da annaji daidai daga cikin ɗaliban al-imam al-hasan al-basri daga mu'asir din shi ne wanda suka yi zamani guda ne ta bangaren riwaya mutum ne mai rauni kusan duk in ka ɗauki wanda suke magana a kan raunana ko aka yi suke magana a kan rijalul hadis za ka ga an zo kan shi ana raunana shi kamar misali a imam bukhari da ya zo ya ce da'i sai sa malamai sun tashi bayar da rahoto a take suke cewa faqad da'afahu al-faqad da'afahu al-bukhari wa asqatahu bukhari ba a daukar shi a matsayin komai sai zo a hadisi an samu matsala idan ka duba littafin diwanu du'afa wal matuki na da imamu zahabi littafi ne mai mujallade guda biyu shi ma da yazo kan shi waɗannan bayanan ya tattaro da maganganun salman bukari suka faɗa irin su yahya ibn ma'in irin su abu hatim razi irin su ibn hajar da sauransu dai malamai kamar ibn hajar a cikin at-takarir din shi ko su al-imamu al-mizzi zaka ga sakamakon da ake fita da shi ta ɓangaren riwaya mutum ne da yi. Dama kuma dai abin da ke rauna wasu abubuwa ne mabambanta zai yi wa mutum mutumin kirki ne a karan kanshi amma yana da wani laifi ko wani tabo da ba zai bari kuma kamar shi ya goyi ko ya fitar da sako na maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba. shi wannan malami yake cewa rahimahullahu Allah ya mashi rahama dakhalna ala al-hasan al-basri mun shiga wajen al-hasan al-basri kamar ce mu'azzim ne kuma dalibin shi ne rahimahullahu ta'ala Allah shi yarda da shi a ranar da al-imam al-hasan al-basri ya rasu hijira da shekara 101 yace fi yawmi alladhi mata fihi a ranar da al-hasan al-basri ya rasu ranar muka ce mu je mu sake gai da mala kana shiga ajali ya zo ko a ranar zai rasu sun je bai riga ya shiga magagin mutuwa ba shine sai al-Imam al-Hasan al-Basri ya ce musu faqala sai ya ce marhaban bikum wa ahla marhaban kuna muku barka da zuwa in ka je ba kunta ka da ana barka da zuwa barka da zuwa to to alhamdulillah kai sa'a amma kada an yi kafa daya transformer ya buga ka ji shuru kwayan ba ta tashi ya kare a to to to ka rage kwanaki ya ce masu ahala marhaban barkan ku da zuwa dukum da ku wa ahala kai kun zama kamar yan nan gida yasa za ka malanke da aka ji balarabe ya ce ahalan wa sa'alan wa marhaba wato ahala ka zama da kai da ɗan gidan nan duk daya in dai za su buɗe su ɗauka kai ma za ka buɗe ka ɗauka in dai za a yanka a ba kai ma za a yanka a baka wa ahalan wa sahalan ka zo inda za ka samu su in wata bukata ka zo da ita sai da kafin ya kare wa marhaba kuma maraba da kai ana faɗi ana jin daɗi to haka yake musu marhaban bikum wa ahala wa hayyakumullahu bis-salam Allah ya gaishe ku da sallama wai za ku yi tun bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minna aw rudduha kamar da yake musu assalamu alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku ce to Allah ya tabbatar da wannan amincin a kan wa ahallana wa iyyakum daral muqa ko daral maqa kuma Allah ya saukar da ku Allah ya saukar da mu da ku gida na zama kina Allah ya gadar mana da aljanna hadhihi alaniyatun wannan wata magana ce da zan faɗi ta karara mana wani abu ne da ya riga ya bayyana hasanatun kuma mai kyau amma in saddaqatum wa sabartum in kun gaskata abin da zan faɗa in kuma kun yi haƙuri da abin da ke karkashin abin da zan faɗa فلا يكون فلا يكونن حظكم من هذا الامر ان تسمعوه بهذه الاذان kada rabonku ya kasance cikin wannan al'amarin da zan faɗa na nasiha ya zama an tasma'uhu ku ji shi kawai bi hadhihi al'azani da waɗannan kunnuwa wa tukhrijuhu min hadhihi al'afwani ku je ku fitar da shi daga waɗannan bakuna ke ba na fatar sauraron ku gare ni ya zama haka. A'a, ina so ne ku ji shi, ku riƙe shi a zuciyarku ku sa shi a aiki. Ba inna marra'a Muhammadan Rasulan Mahi sallallahu Alaihi wa sallama. Lallai wanda ya ga manzon Allah Muhammad sallallahu Alaihi wa sallam. Ra'ahu radiyan wa ra'iha. Za ka gan shi wanda yake sammako kuma yake yammaci kullum manzon Allah haka yi ba za ka same shi ya zauna haka nan baya kuma kullum ya gudu wa yaro radiyan wa ra'iha an ce al gudu shine abin da ake da jijjifi da sassafe da sassafe za ga ya fita saboda an sanya albarka a sammakon al'ummata kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana to za ka ga annabi kullum ghaliyan yana sammako saboda al'ummar wa ra'iha kuma yana yammaci dan al'umma ta samu sauki bai da Allah ya yaba mu shi a cikin suratul tauba kenan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittu duk abin da zai wahalar da ku annabi na bashi muhimmanci harisun alaikum mai kwaɗayin ya ga kun samu rahama da ni'ima ne bil mu'minina rahufur rahim da ya ce ku lura da annabi sallallahu alaihi wasallam ko ku ju tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam haka da ku sade shi lam yaba nubnatan ala nubna annabi bai taba dora bulo akan bulo ba da yake nufi da wannan magana abin da latin balarabe ce maka lam yaba nubnatan ala bai taba sa ko labina ala labina bai taba sa bulo akan bulo ba kenan da ya yi yunkurin ya gina wani katafaren gida wani ya san duniya ba wurin zama bace ba wani da aka bai wani gini na zuwa gani ba ya sa kalifofin shi ma haka suka gada wani ya zo daga farin sa ya ce yana neman gidan sarkin musulmi lokacin kuma aka ce to yanzu abin da za yi ka shiga garin nan in ka miƙe ka je can akwai dama haka sai kai wurin to da kayi dama za ka wata katuwar bishiya to ba sai ka tambayi kowa ba za ka ga gida in ba gane suka tambayi mutane in ka ga shakwana yake ne ka ko zai hango bene hawa tara ya shakwana ya shi ba wani bene sai wata kasuwar bishiya da wani mutum a kwance sai ya samu wani mutum sai wani ina neman gidan khalifa ne amirul mu'minina wanda ya ga sarkin su in aka faɗi ya kyarma yake to don can sarkin ba gaskiya shi kuma wannan gaskiya har sai mai yawa tana yawa sai ya ce mace wa kake nema ya ce shi kanshi amirul mu'minin nake so ya gani yace ka wani da kake bishiya shi ne cikin ne shuru yace eh lalle wannan yayi adalci da ya huta na mutum yi ciwa ciwa sun tafiya in dai ka taba kayan mutane lalle a baka security wallahi wannan ko ko a hankalta ma haka take da ka taba kayan a ɗiba security da akwai fusatattu ko amma in baka taba ba abin da zai faru ba abin da zai faru to annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba dora bulo akan bulo ba wala qasbatan ala qasba bai taba dora wani kara akan kara ba ko rumbu bai ce zai yi ba ko wani danni wani mai kwari duk bai wannan ba walakin rufe alahu alamun fashan mara ilai an daga mashi duda sai zage damtse don tafiya wajen ta kalmar alam anan da yawa suna fassara ta da ma'anan alhaqqu qur'ani haqqun ne musuluncin haqqun ne shi ma manzon Allah haqqun ne ga kuma gaskiyar da addinin ya zo da ita sakon addinin to an daga mashi addini a matsayin ga tuta ta cin nasara da tsira fa shan mara irai sai zage damtse ya tinkari wurin alwahal waha annaja annaja'a alama ta'riju balarabin yace alwaha abin da yake nufi as-sur'ata sur'ata ayi gaggawa ayi gaggawa annaja annaja'a a nemi tsira a nemi tsira alama ta arjuna wai wai me kuke jira ne wai me kuke jira na ga kun takaitu a neman lahirar ban ga kun daddage ba lahira ba wanda ba da wasa yake neman ta ba irtabtum wa rabbal ka'aba ina ga kuna kokonto ne ina rantsuwa da ubangijin ka'aba an ba kokonto kake mutu menene kuma ya ce wa ka'annakum wal amra ma'a wannan karin magana ne na laraba matalli idan aka sa ka aka yi maka tambaya don misali sai wani ya ce to yanzu idan aka yi kaza aka ɗebe kaza aka haɗa da kaza aka shigar da kaza aka raba mutane kaza aka rage kaza nawa ke da yana rufe baki ka faɗa amsar sai ce ka ka'annaka wal amra ma'a kai ka ce amsar ma tare kuke da tambayar to shine sai annabi yake ce mu malai yake ce musu ka annakum wal amra ma'a alhali da ku da mutuwa kamar taro shi wancan ginin da za ka yi wani lokaci ginin ma da za ka yi a cikin shi ma ajalin yake amma duk ka kosa ana cato a je a yi sallah kana da Allah ku kare shi bulan nan to hada da da hamsin ne a ce ajalin da kake dorawa gaggawar banza wanda kai da ka san sirrin sai ka ce injiniya kimin nan tsira na ce za a ci gaba dan dai a dan ja ajalin ko sai ce wallahi ka annakum wal amra ma'a kamar ku da ajalin fa a tare ku rahimallahu ra'an Allah ya rahama ga mutumin da ja'ala al-aisha aishan wahida ya sanya rayuwar shi ta zama rayuwa daya ne rayuwa daya sauki ko da yaushe ka zama kawai rayuwarka rayuwa ce mai sauki wane tufafi za ka ɗaura iyalin da ya samu akwai fikihu na rayuwa kana da kuɗin ɗaura yadi ɗan dubu amma duk wanda kuke mu'amala da su ɗan biyar suke ɗaurawa kai ma sa ɗan biyar ɗin sa ɗan biyar ɗin ko ka kawo shawara da ce wai yadda sallan nan ta masu ba za ni amko ba sai a zaɓi talakar ciki ya jagoranci tim ɗin amko haka ake yi a za'ibu a zairon rakani ka'ida kenan mun fito da mashinan mu za mu yi wata tafiya sai ya zama mashinan mu duk sabbi ne amma ɗaya a cikin mashin da ya tsoho ne ɓaci wajen arba'in a tayar baya kuma da rani to waye ciyamar din tafiya shi ne ya kamata a ba ciyamar da te face ce a tsaya da te face ce mace ni na te face ce ke mace din ta mace face kila wani zai ce ya mace da ce zan biya a sa wani kun gaji da tsayawa amma ba haka dole a tsaya amma kun gaji a da ya sabuwa ciya ma ai ai sai ta mana a Najeriya ko sai ta mana a Najeriya a nan kasar an yi wanda ya ce wai bai san talauci ba a nan kasar an yi wani babba yake cewa duk wanda ya ce bai da kuɗi ƙarya yake kuma da ganganye ƙarya ne a Najeriya ka tashi ga ga hanyoyin samu na ko ina ni ko ina na bai da su nake gari da dubu ɗari za ka iya samun ta a rana ɗaya kuma ka kata ta kuskura kai ganganci ka ce wani ne shugaba ai wani jikakke za ka samu ka dora idan an aka zo faɗan bojar ya ce to ministan kuɗi a fada kuɗin nan sun manna to azza'ifu amiru zakari to wannan yake cewa al-imamu al-hasan al-basri yake cewa Allah ya ji kan mutumin da ya ɗauki rayuwa ya sanya ta rayuwa iri ɗaya shi ne ka sanya rayuwar ka ne sauƙin gaske in ka samu tufafi ne a haka ba ka samu abin hawa ne a haka hau ka samu yanayin a taka sayyada ka taka sayyada ka iya kwana da fanka da majeji ko radda aka samu fanka arziki ne shi uban na da falala ce aka samu ka iya kwana da fanka duk alhajancinka radda aka samu radda ba AC ka kwana a ciki ka iya kwana a tantarkin kasa yasa yara da sun taso karka ce kullum a katiba wata na kawai ka naɗa katiba ko ka yi hikima sai dab da magariba ka sai samu tafiya fiya ke maganin kudin ciwo kwana a kasa da gangan in ma kana jin tsoron wani kenan ko amma lafiyar ya kaje ka ce ina a naɗa tabar wannan kowa ya kwana a ƙasa to shi ne ya ce fa a kala kasaratan wannan mutumin da ya sanya rayuwar shi ta zama iri ɗaya shi ne wanda zaga ya iya cin karyayyu ko gutsatsari ko raguwar waina ko gurasa ko biredi amma za ga wani wai shi akwai wani biredi wai shi kadai yake ci wanda a kaduna kawai yake samun shi ina masifar cin haka da Allah ya dora maka me bambancin namu na nan da nan da na nan dai ba ga yadda ake mana ta ma ba ku gani ba ba ku gani ba ba ka san me aka yi ba za ka ka iya cin naka na nan kar ka zo ka ce ku je China ka ga wani abinci kawai za ka iya ci na masifa ce wannan abu na ga ana hira da wata wata gwanar girki gwanar girki a ce tattana wa gononi kusan hudu abinci a kasan nan suna nan masu ci yanzu ita za ta yi masa abincin rana a turo a karba ita za ta yi na dare a zo a karba duk da an ci gaba da na'urori yanzu karbar ba zai wahala ba karbar ba zai wahala ba lokacin yan rufayi ba haka an kira ba ma irin wannan asibiti suna ga masu hulɗa da nan sun sani suka gama siyan magani kawai aka tura kudin daga kaduna za a turo ta drone wannan dan wannan karamin jirgi haka irin mai dan kyamara kyamara na wanda za ga yin jirgi da nan to akwai babba kamar fadin tebur din nan ya bude kawai a loda da an sa kwamfulat din nan wata yan lambar da kowane wuri da nashi kana matsawa can zai canza lamba kuma duk duniya ita ka yi ana sawa aka kunna shi aka turo ba inda zai tsaya sai nan ina zuwa za ka yawo kasa kasa yawo kasa kasa sai in canje kowa ya je a a bude a kwace maganin sai kwana ya koma ba inda zai zane da ka tudo shi to kaga ba mamaki yanzu dan an sai abinci a Zariya an wurga shi takwas zai tafi sai sama sai a kai mawa ga alale daga Zariya. kaga Allah ya dora mishi wahala amma ban yi saukar da shi na garin su kuma eh wannan dan kudin jiha ne ya na sauka za ka ga yayin cin nagarin da haida na sauka na bari suka mun alalan ma fadin da yayi a yaran ka yi dade ai na nan garin ne suka fara iyawa ƙarya ne da ma can haka ne da ya sauka ne ya ga ba kudin sa ya dawo da abin nan to ka iya cin karyayyun abubuwa shi yasa yana daga cikin kurakurai in ba ka cin wani dangin abinci karka faɗa a mutane za ka kunyata wata rana sai ka gama zage ce tas Allah jaramce ka da bakin talaucin shi sai shi din sai kuma a hango kana ji da ka ji munafiki ko ba ka cin yasa annabi ka yi da tarbiyyar da ya dora mu shi ne kar ka soki abinci wala Allah zai iya zama abincin ka wata rana in ba ka ci kai ka dafa cin ka kai shi kar ka ga kyamar wanda zai ci ko kare na mashi to wannan mutumi ba kala kasarata sai ya rika cin karyayyun waina wala bisa khalaqa ya rika daura rutukakku ko tsaffin tufafi wala sika bil ardi ya ya iya kwanciya a tandarkin kasa waje ta hada bil ibadati ya rika kokari a ibada wa baka ala al khati'ati ya rika kuka bisa kurakuran shi wa farra min al hukumati ya rika guduwa daga hukuma duk abin da zai jawo azaban lahira ya rika gudu wa talabar rahmata ya rika neman rahama hatta ya ajiyahu ajaluhu wa ala zalik har ajalin shi yazo ya same shi alhali yana kan haka to haka ake so mutum ya zama mutum ya ya rayu ga wasu baituka ne ce kanan nabigatul ja'adi an duniya ga wasu baituka nan da nabigatul ja'adi nabigatul ja'adi ya faɗa game da duniya wa halil insani fiha da yanayin mutum a cikin duniya shi wannan mutumin ba shi bane wancan mawakin da yake ce mashi annabi zatu zubiyani ba shi bane shi annabi zatu zubiyani daban shi ne suke ce mashi ziyad eh abin nan ibnu zuba ko zuba sunan shi ziyad kenan shi kuma wannan shi ne suke ce mashi abdullahi ibnu kai shi wancan annabi zaka zubiyani shine ya zama alƙali a kotu a kasuwar baje kolin fasahar waka da nasari da rubutun zube a suko ukas kasuwar larabawa ta sayan kaya da kuma baje fasaha wadda ake cinta a nan makka a tsaka tsakin watanni uku masu alfarma zulqa'ada zulhijja da almuharram to kasuwar na fara ci daga watan zulkada shi annabi na suliyan ya taba zama babban alkali babban joji na shari'a in ka zo za ka zo da fasahar ka ta waka sai sai ya yanke hukunci cewa wakar ka ta yi ko fasahar ka ta yi shi ne annabi na suliyan shi ya rayu ne tun a zamani na jahiliya shi kuma wannan shine annabi na suliyan shi kuma shine abdullahi ibn kai shi kuma ya rasu ne ma a hijira da shekara 65 sabanin wancan da ya rasu tuntuni shi wannan na da nufin aljadi wanda yake abdullahi dan kai an mashi suna da annabi gani a shi wancan na farko na bigar tuntuni ya an mashi suna da annabi gani saboda ya kware a waka wato da ka yi waka ko kutuba da ya saurara zai tsammakin da ya dace da kai ce wata rana da da asayida kansa wadda sahabiya ce da Hassan ibn Thabit mawakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko shahir rasul sallallahu alaihi wasallam sun taba haduwa a gaban shi sai Hassan ya ce ma kansa ni na ji ki iya waka sai Hassan ta ce mishi a na ji ka iya waka amma mu kuma in ka damu a dadaran mu ta ɗaliban larabci kowa ya fi kowa a wani fage in dai ai maka waƙar ta'aziyya ce sai ka samu kan tsawo kai shiru kawai saboda tsabar waƙar ta'aziyya da take wa dan uwar ta sakar sai ta makanci wani dan uwa take da shi mai tsaba kirki kuma Allah ya jarumce ta da wani bici al-mufassari dan uwan nata biloniya ne mijinta kuma mabannaci ne a shagiya a ja kashe kuɗi in talauci ya buge ta ya buge ta da ita da mijin ta je gun dan wanda kai zai kuka ta ce talauci ya ce ya ce ba damuwa ya kira yaran shi ya ce duk abin da ya mallaka a raba biyu a ba ta rai aka raba biyu aka ba ta rai yan shekaru suka kakkaba ta sake dawa ta ce dan watanni ma ya ce rabin da ya rage a raba a ba ta rai kafin su gama kakkabarwa sai yarin ɗan uwanta guda biyu ne akwai wannan akwai ɗayan shi kuma ɗayan rafin kura kenan kwandala zai bata shine tai tai kuka tai kuka tai kuka na nuna damuwa to shine sai Hassan ibn Sabit yake cewa na ji ki iya waka tace mata na ji ka iya waka sai shi annabi ga sai ce amma wata waka kai da ka ta kantawo shi ne sai ya jawo wakar da ita kantawo ita kanta ta same shi da gyare-gyare shi ne yake cewa ko lanar jamanatul hurriyal ma'ana fi duha fi duja fi duja ko fi duha ko duka wanda ya zo fi duja wa asiyakuna ya kasurna min najdatin dama wa ladina bani la'anka وكلي محرق والنعمة به قال والنعمة بذبنما sai gama rike ta to ai in dai wannan wakar da ita ka ji to zagin kanka kake yi shi da ta fara mai gyare gyare ta ce ladal jafanat wai yana cewa ne ni ina alfahari kabila ta wata kabila ta babban kabila ce muna da akussa masu kyalikyali waɗanda saboda haske aka aje su a duhu da kaɓullo za ka gane su ya ce wa asiyakuna kuma ta kumbanmu saboda bala'in ƙarfinmu har jini suke da gane shi saboda tsabar kashe maƙiya saboda tsabar kashe maƙiya shi ne ke cewa walagna bani al'amfa kin ga bani al'amfa da kika ji ana cewa masu kuɗi masu kyauta masu ƙarfi to mu muka haife su take madalla da mu a matsayin mu na kawunan su madalla da su a matsayin su da ƴaƴan mu irin da gawa da ce baka ce komai ba ce kaga da kace da na da jafana jafana dan kulkin lani akushin guda tara ne kenan da kai goma ba kenan yanzu kamar ka ce wani ba zai iya miƙe ce haba mu yan zariya muna da jafana kana nufin duk fadin zariya kwano tara gare mu zuwa goma wato yana gidan sun ci tilika mata wannan an ba haka ba da labari sai na da ya ce to yanzu me ya kamata su ce kai baka karanta qur'ani ba ne ya balo da lahu ma ya sha'u min mahariba wa tamasila wa jifan da yake da yawa za ka ce jifan jifan za ka ce a ce yi da kai mace kafin wani gyaran ba gyaran ba ne matsala wanda ya gyaran ne matsala ne diploma ce wani shi ne ke ci yara ni wallahi ba gyara ba wani ba wanda ta ci gyara ta ce to kaga ba za ka ce lanal da fana da ka ce algurru shi algurru shi ne haske ɗan takaitacce a wani wuri shi yasa nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a tayar da al'umma ta gurran me yasa aka ce gurran saboda hasken da za mu tashi da shi a lahira a wasu ‘yan wurare ne ta kaitattu daga fuska sai hannuwa ta ce ai ba guru za ka ce ba lanalin da fanatu ko almudi ko annur hasken rana ka gaba guru ba ne saboda ko ina da shi da ka ce kuma yalma'ana in ka ce lama'u ko lama'an shine irin kyalin hasken nan da ke dan kyallo ya ɗauki duk akushin da aka ce ya ɗan kyalla sai kuma ya koma ya yi ba na gaske ba ne ba mai kyau ba ne ba mai tsada ba ne da ce da kace kuma wai yana haske a duhu to gawayi ma in ka matsa mata zai haske a duhu ai yanzu misali can tocila ka zo ka ce haska tocilanka da rana sai ya haska ba a gani sai can an yi isha mu hada bayan gari wai zai haska maka bayan isha to malam tocila ko ba batir ai za ka haske da daddare amma yanzu ka zo da rana ka haska tocila ka kashe wa mutane ido tocila ta haɗi kenan sannan da ka ce ya baturna wai ta kubba wa asiyafuna ta ce malam asiyafa guda goma kenan yanzu duk kabilar ka takobi goma gare su to yana karfi ai ba a siyab za ka ce wa suyub za ka ci ya katsurna kuma in ka ce katsara shine dugowar abu duk sai ba minti goma ya kara dugowa duk duk takobin da kaga yana dugo da jini duk duk duk ba a kashe da yawa ba ai cewa za ka yi ta kubban mu na kwararar da jini aka ta ci shi gyara wajen gu goma sha ɗaya na riga ce mashi kana da magana ya ce bai da ta cewa to na riga saboda masifar kwarewar sha'awa ake ce mashi na riga shi kuma wannan da muke magana a kai annabi ga tul jahadi shi tun a jahiliya tun yana yaro mawaƙi ne in bai kai shekara goma ba aka fahimci fitinan ne ne a waka bayan ya ɗan taso shekara goma sha kawai sai ya watsar da waka gaba ɗaya ya daidai bai dawo ya ci gaba da waka ba sai da ya zo madina ya musulunta a shekara ta tara bayan hijira shekara ta tara bayan hijira tsoron shekara ɗaya da wani abu annabi ya rasu ya zo madina sai ya musulunta ya kyautata musulunci shi to daga lokacin da sai ya dawo sai ya ci gaba da waka sai ana ce mashi nabiga wanda ya kware a waka wakan na son shi amma ya batta sai da shekaru suka zo mashi sannan ya dawo kaga sanadiyar samun sunan kowane nashi da bambanci to shi da suke ce mace abdullahi dan kai ya rasu hijira da shekara sittin da biyar ya yi wata ga magana da ya faɗa game da da waka da duniya ya ce almar'u yarghabu fil haya wasu yar almar'u yarghabu fil haya wasu li aishin kad yadurru tafna bashashatuhu wa yab ويبقى بعد خلو العيش مره يتي وتسوقه الأيام حتى ما يرى شيئا يسره akwai baiti na kudi da yake cewa kam shamitin bi in halak wa qa'ilun lillahi dabbu mari kawo shi ba yake cewa almar'u yargabu fil haya mutum za ka ga kusan ko da yaushe yana son rayuwa yana kwaɗayin rayuwa ya ga dai shi dai ana yi da shi ya ga dai su ce dai da al'amura watsu da aikin kar ya zo kuma ɗan adam za ka ga yana kwaɗayi na tsawon rayuwa mai yiwuwa wannan tsawon rayuwar kar ya zurru zai iya cutar da shi to da dama tsawon rayuwar sai ya cutar da shi wanda shi yasa mun zanga da sulma da ajalin shi yanzu aka zaka ce to ajalin ka yayi kana dan shekara 63 amma an ce a tambaye ka a daura ko a baka sai ce kawai a dauka mene amfanin bayan wannan shekarar sai kawai a dauki to dan adam na son tsawon rayuwa tsawon rayuwar da yake iya zame mashi matsala yace tafna ba shashin wani abin nan sakin fuskar shi da walwalar shi duk za su tsare wa yabqa ba'da hulwil aishi murru sai kaga bayan dadin rayuwa dadin rayuwa ya biyo baya ai ta sa mashi ka'idoji abubuwan jin daɗi da yawa ba zai iya yi ba ya ce wata suƙuhul ayyam kwanaki za su rika bakanta mashi rai hatta ma ya rashai an ya suru har sai ya kai matsayin da shi a duniyar na mawazi da ke faranta mashi rai baiti na hudu shine kam sha mitin bi in halal mutum nawa nawa za a samu suna jin zafi idan na halaka ke akwai su da yawa a mutane duk yadda nake nan wani na nan in na mutu zai ji zafi amma wa qa'ilin lillahi daddahu akwai kuma wanda zai ce ma dalla da mutuwa ta sai kaga a hakan nan da ni kai na duniyar ta ishe ni wani wawan nan kuma yana tare mashi wani wuri wani wawan nan shi shi ban mashi ba ba ni ma duniyar fa ta ishe ni yaya kuma da muna gwagwar mai yana so yana so yace rawa abu kafsha abu kafsha ya rawaito an annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah tabbata gare shi Jona Abu Kafsha da ɗaya ne daga cikin bararrun bayan Annabi sallallahu alaihi wa sallama waɗanda suka musulunta. An ce ya rasu ya rasu a ranar da aka yi wa Sayyidu na Umar mubaya'a a shekara ta goma sha uku bayan hijira. An taru ana haramar yi wa Sayyidu na Umar mubaya'a bayan rasuwar Sayyidu na Abi Bakar a ranar shi kuma ya rasu. yasa tarihin shi bai da bai da abin nan akwai kuma wanda aka ce ya shi kowa shi umci shi ranar da shi ranakun mace mace ya tabi an haife shi radda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya rasu aka yaye shi abin da radda wannan sai na bi bakarin ya rasu aka yi mai kaciya har da sai na umar ya rasu shi rasuwa rasuwa ya yi nabi har auren shi har haihuwar ɗan shi na farko har sunan ɗan shi na farko duk mutuwa ce suka ce ya fi kowa shi da rashin sa'a amma kaga wannan shi nashi guda ɗaya ne dan guda ɗaya ko ba a hukunta mutum da shi shi yana da hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi Abu Kafsha shine yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna dunya ya ce arba'atun nafarin ko nafarin amma akwai lamun a cikin arba'a kamar yadda hadisin yake a wajen sa da Imam At-Tirmidhi asalin zance shi ne inna dunya li arba'ati nafarin ita duniyan nan ta mutane hudu ce abin da yake nufi ita duniyan nan duk wanda ka ji gilmawar shi a ciki ɗayan mutane kuɗi ne yanzu mu duka nan dole mu shiga ɗayan kuɗin nan amma shigar da muna ma ciki kuma kaddarawar Allah ya shigar da kowa wurin mutum na farko ya ce abudun bawan da razaka Allahu malan wa ilma Allah ya azurta shi da dukiya kuma ya azurta shi da ilimi saboda wani Allah duk sai ya hada mashi biyu fahuwa yattaqi fihi rabba yana jin tsoron ubangijin shi a cikin ilimin kuma yana jin tsoron ubangijin shi a cikin dukiyar wa yasilu fihi rahima kuma yana sadar da zumuncin shi a dukiyar wa ya'lamu lillahi fihi haqqa kuma yana sanar da haƙƙin Allah a cikin dukiyar fa hada bi afdalil manazili wannan yana da mafificin masaukai wato ko a aljannar wannan na musamman ne wa abdul mutum na biyu da kuma bawan da razaka Allah wa ilma da Allah ya bashi ilimi wa lam yarzuqhu mala amma bai azanta shi da dukiya ba an bashi ayoyi da hadisai da nasoshi da takariji amma amma ba dukiya fa huwa sadiqun niyyati amma yana da niyya ta gaskiya fa yaqulu Allah ka ji shi yana cewa lau annali mala da ina da dukiya da amiltu bi amali fulan lahi da nayi aikin alkhairi irin aikin alkhairin wani fa huwa bi niyyatihi fa ajruhu ma sawa shi wannan mutumin da wannan niyyar tashi ya zama ladar shi da wancan mutumin da ya nace a a a a a wato na baka ilimi ka san muhimmancin amfanin dukiya zakar kana burin da na baka da kayi aikin alkhairi kaza sai ce mala'iku ku rubuta mace lada kamar na ba shi kudin yayi irin aikin da yake buri ai gina wata cibiya ta marayu ta gina wani asibiti a taimaki talakawa ya ce ku rubuta mace ya gina asibiti taimakon talakawa kaga wannan yana malamar da ya kenan mutum na uku wa abdun da kuma bawan da razaqahu Allahu mala Allah ya azurta shi da dukiya walam yarzuquhu ilma amma bai azurta shi da ilimi ba eh shi gashi nan ne dai ba ma kila addinin fa huwa yatakabbasu fi malihi bi ghairi ilmi yana birgima a dukiyar shi ba tare da ilimi ba wala yattaqi fihi rabbuh baya jin tsoron ubangijin shi a cikin wannan dukiya da yake jin daɗin rayuwa da ita wanda Allah ya washi wala yasilu fihi rahima kuma baya sadar da zumunci shaci baya sadar da zumunci shaci yasa Allah ya azarta ka daga cikin sabubban azartawa wanda kila kai baka sani ba amma haka take shine ka ci gajiyar abinda a zamanin da ake ce mashi kwata ko da suka bara na yanzu akwai wanda suke samun adalci albarkacin ne albarkacin kwata ma'ana kaso na catchment area daga daga ina ya fito daga katsina a mutum nan aka ba katsina mutum bakwai mutum nan aka ɗaukan masa mutum uku ku tashi sai zama na makin ka bai kai na wani ɗan kaduna ba amma ba ka ka ta albarkacin katsina da ka fito ka ga yanzu gama digiri ka koma sun ka yayi to so da dama Allah na azabta mutane ne dan garin da suka shi yasa ba laifi bane kamar garin amma ita dukiyar kan ta bar garin kada ta bar garin ka rika idza kafa da ita da idza hannu da ita ka rika tsaya idza waqafu idza waka shine kai ta addu'a da abin da zaka bayar kuma kai ta addu'a Allah ne ya karba amma kai ba inda ake yi abin nan ba ka fara miƙa ya ce to Allah kuma ya kiyaye amma ta ne ya kiyaye talaka sun ce to mashin sai ba shi to Allah ya kiyaye wannan ma kai ma ka ne ko ka ce to Allah ne ya kiyaye a kai ka ce komai wuce ni ga kudin tikka ba da kudin tip kuma na tabbatar ma shi ma in yi sujada da kai zai fara idan kai ne dan kai ne aka turo kai aikin kai aka turo kai wannan hidimar da yake cewa wannan mutumi baya sadar da zumunci wala ya alamu fihi lillahi haqqa bai san haƙƙin Allah a cikin dukiyar ba da bai ce fa hada bi aqbatil manazili wannan yana cikin mafi munin masaukai Allah ya masauki shi ba mai kyau bane sai mutum na hudu wa abdul lam yarzuqu Allahu malan wala ilma sai mutumin da Allah bai azarta shi da dukiya ba bai kuma azarta shi da ilimi ba shi ba ɗaya kanwar biyu wa huwa ya kulu amma kullum za ka ji shi yana cewa lau annani mala da ina da dukiya la amiltu fihi bi amali fulan da na yi aiki irin aikin wani mana da ya yi aiki irin aikin wancan mugun duka a yi da ina da kuɗi a financiyar da ɗariyar madari a wannan kawai ɗan duniya ne na ƙarshe ɗan duniya ne na ƙarshe in ka ji yaron daidai kazakka ta bace sai ka neman kazakka don gara ganin kazakka da dana da shi za ka bata lokaci ne ba ce ba za a karba ba amma dai kai da kunnen ka kaji ya ce inda zai samu kuɗi da ya ce Real Madrid. Kuma Real Madrid nan zai wata Islamiyya ba shi, wani katon masallaci ba ne, wasu wasu shubin musannada ne masu kwallo. Ko kuma kaji ya ce a yi da zai samu kuɗi da sai ya gina bin village irin ƙauyen na drama. A akwai magana kenan. duk wanda ka je na faɗar haka to fa huwa bi niyyatihi fa wizruhu ma sawa saboda wannan niyyar tashi to zunubin su daidai yake da wancan mugun mai gudun na uku da aka faɗa ai in ba ka da su to kai kyakkyawar fata in kana da su kai kyakkyawan aiki su kadai ne tsira amma kar ka hararo da kana da kuɗi za ka wani abu na sharri wannan maganar ya ciro ta daga cikin jami'ar ulum wal hikam na ibn rajab al-hanbali kenan wannan hadisin kuma al-imam ahmad ibn hanbali ya ce da shi imam ahli sunna wal jama'a aka imam tirmidhi al-imam tirmidhi kamar yadda ya saba ya ce hasanun sahih hadithun hasanun sahih yace za ka yi mutum fatul ahwadi fi sharhi yani tirmidhi وقال الشيخ الألباني ما الألباني دي زو السيد ابن السيد الترمذي يكي cewa wannan hadisi ne ke da daraja ta sahih hadisi ne sahih ba matsala kenan na'am eh eh eh sai bai da manufa wannan wai wai wai zai shiga soja ne don ya je a mai training ya dawo ya tasawa ne wannan ba gaba ɗin shi rayuwa ba eh wannan irin gaulayen nan ne da Allah ke zuba a mutane idan wasu su dauki darasi sai za ka kashe shi aka ji ba ma kishin kasar lafi da iri wa lafi da jiri in ji larabawa ai idan wani ya guma maka ya guma maka kana so ka ɗaukar sa ba haka za ka ce ba in ka shiga soja ne ba za ka samu kayan aiki ba albashin nawa ne kuma ka za ka san bisa ba daga gama training saboda kai ne best shooter kana cikin sauka a kawo amuri ka wuce lahira nan kai baka rama ba da ko baka dana ba ai abin da ya kamata da in wani ya baka haushi ka ce bari a nemo kuɗi na halal a nuna mashi yadda ake kashe kuɗi ta yadda kamata yawa daga ne kai wata harka wata halaliya kai wani wane ne kai wani wane ne amma dai ka shiga soja kuma dan wannan manufa a to ai ai na ga misalin mutum ya yi kama da wani wani mutum ya zo ya ce kai yau na rena wa shaidan hankali me ya faru ke kuɗi na samu kawai ne na sayi kasuwar har na sai na biyo alade na biyo wajen abin da biyo kayan miya aka zo aka zufa aladen nan aka yi man farfesun alade da miya mai kyau aka zuba man shi shaidan yana jiran wai ya gana shi sai na raina mai hankali sai na biyo biredi na dangwala da shi daga nan sai ya zama da dama yau na raina mace na hankali dole shi ne ko kuma ce ta raina mai imani ba kuma ce ta raina maka imani kawai na zamiyar kawai na kwatsoma na ba shi haushi da shi biya su kin ciwo don jina ma alade ne yin alaka sai san na san burre mana alaikum mai tattu ba sai da dan dambala bure da haka da yan miyar kaga miya ce kawai yayi naman kuma na zubar wannan shine ya rena wa hankali da hankali mala yace akil habibu ya dan uwana masoyi yakfi min ad-dunya annaha mazra'atul akhirah ya ishe ka a duniya ka fahimci cewa ita wurin shuka ne na lahira muna rayuwa a nan duniya ne da na amalar saliha wa linu'mina billahi wale nazara'a a wale na hasu da filafira ya ce wa anna a mawuti ule ibada kuma ita duniyar nan fagage ne na ibada kowane motsinmu akwai ibada da za ka iya a lokacin yanzu ana gama sallar asuba za ka iya dawowa gida ka ce to a nemo abincin da yara za su bangare ne na ibada kafin a gama gyarawa za ka yi rubuta kurani za ka yi izu da izu biyu in an gama za ka yi tafiya gona ko shago ko ofis ko ina ne da ayyuka na ibada in can ka je ofis ɗin wajen goma waye za ka yi samun lokaci kai sallar duha salatul awwalina duka rayuwar mutum mawatin ne na ibada wa zaman wa zamanu sa'at kuma lokuta ne na da'a ga Allah fi hana tasawwurul akhirah a cikin duniya ne muke yin guzuri domin lahira wa nasiru marhalatan ila al-ajila muke tafiya mataki bayan mataki har zuwa matakin ƙarshe shi ne ajali da mutuwa wata rana sai ce mutum ya gama shi ne da hikimar waka yake cewa la tattabi duniya wa ayyamaha zamman wa in darat bika da'ira min sharafi duniya wa min fadliha annabiha taskadriku al-akhirah yace la tattabi duniya wa ayyamaha zamma kada ka rika bin duniya da kwanakinta da zargi wani mai hikima yake cewa yana daga alamun rashin azamar bawa da kuncin zuciyar shi ya rika zargin wasu al'amura da wasu kwanaki na rayuwa duk abin da ya wuce baka dace ba ja layi kawai shi ka kai yasa za ga akwai wani mai hikima da yake cewa tsakanin bambancin talakawa da masu bambancin talakawa da masu kuɗi a cikin ya kawo bambanci guda bakwai za mu shi talaka ya fi dogaro saurari mai kuɗi ya fi dogaro da ya karanta yanzu za ka yi zuwa irin wannan shagunan kamar ko labu shi haka ko wasu za ka yi zuwa ka samu wani littafi da wani ya zauna ya rubuta yadda za ka mu'amalanci rayuwa kina ba musulmi ba ne sai ka samu fa'ida a kai ko misali a ce hanyoyi ɗari ɗaya wanda za su koyar da kai da za ka samu sana'ar yi kana zuwa ka karanta ba za ka rasa ba ma tita da kayan bugewa a saurari yanzu ka an ce ka ce masu yi ba sa saurari ba sa saurari shi kuma kaka amma da sata za su sayi jarida shi kuma talaka ne sayan jarida in ka ga fannin jarida a gidan shi wanda ko so ko sai ce ko ci ta ko kanwa kuma ita ma kana duba sai ga ta zamanin shagari ce kaga kuma jarida akwai ban haushi wannan daɗin shi ne sirrin in za ka iya samun jaridar lokacin abacha ta ce shugaban kasa ya kudurci aniyar rage farashin mai sai kai ta murna kai ta murna sai ka leƙa sai ka ga na yi fiko lokacin abace ne ka ce a sha ashe ba yau ba ne ba tsoga ba ne bai fada ba to mahattu shahid a cikin wancan abubuwa guda bakwai da ake samu tsakanin bambancin talaka da mai kuɗi suke cewa shi mai kuɗi in ya taka wata harka ya samu matsala bai zargin kowa sai kan shi amma talaka in ya tasa wani abu ya samu matsala duk yadda za a yi makala laifin a wani yayi kuma shi hada talaka ci gaba yanzu da zai noma wasu kaya su arha duk yadda za a yi saya makala ma wasu duk laifin wani ne na ce ya siyo ɗan abin nan kaɗan ya siyo ɗari suka kare ya ƙaro ɗari uku ya ƙaro ɗari biyar duk mutane suka noma ai gashi ya kai kuma karya ne ba haka ba ne laifinka ne to mai kuɗi in ya zuba wasu kuɗi aka yi asara to sai zuba wasu don za su iya dawo da wa'ancan talaka kuma sai ya koma gefe ta zargi ai wani ta karya manoma a'a da ta karya kai shi kana ta karya ta ta karye na tara ta karye na takwas kai ne na uku har an karye na hudu kuma ka ki guduwa haba malam kafin tawai ga ba kamun wurin ba to masu kuɗi su haka suke tsara abubuwan shi mai kuɗi bai zargin wani cikin matsalar da ya samu kan shi yake dawowa ya zarga shi wai ya aka haka ta faru ya an sa matsala ne saboda kaza an sa matsala ne saboda kaza an sa matsala ne saboda kaza gobe in ya zo sai ya tsara sai ga ya fita talaka kuma shi yadda za ta yi maka damu wani laifi ai wane ne ai kaza ne ai menene ne kuma gobe ba ba in ba ya sa bai sake auka ma wannan kuskuren ne to bambanci ne to mana ne yake daukar wancan ka'idar cewa kada ka rika zargin duniya da yau da kullum ba su da matsala ya ce wa in darat bika da'ira ko da mummunan yanayi ya ji ko ya kewayo a kanka kada ka zargi duniya ni tarafin duniya a gina ma daga darajar da duniya ke da ita wa min fadliha yana daga falalar duniya anna anna biha tattadriku al-akhirah a cikin ta ne zaka dace da lahira Mana a cikin ta ne zaka samu lahira har abubuwa su maka kyau yadda ya kamata kaga kuwa menene na zargi da duniya a irin wannan yanayin bai kamata a zargi duniya ba to sai yake cewa kana al-kuzayl babban malami al-kuzayl ibn iyad wanda ya rasu da shekara 87 yake cewa ja'ala Allahu sharra kullahu fi baiti Allah madaukakin sarki ya tattara sharri gaba ɗayan shi ya zuba ta ɗaki ɗaya yanzu duk wannan duniyar duk wannan matsalar da muke fuskanta duk wani sharri da ka sani a duniya Allah da ya sa sai ya tattara sai mai ɗaki da ya tara ɗaki da ya mashi menene ɗakin da aka zuba sharri وجعل مفتاحه حب الدنيا sai sanya mabudin ɗakin da sharri yake son duniya in dai za ka so duniya to sharri ya gama suke maka saboda duk ka gama san za a zo ya zama ba ta da wani amfani ba ta da wani tasiri yasa ka ga wani yanzu shi ke faɗa a in kuna ɗasawa ka faɗa mashi ya nemo bidiyoyin shekaru ashirin yanzu cuta wajen sik ba ba san da ne shugaban ƙasa ko a ci kuma ce mai ka je ka waye ministan kuɗi a lokacin gida sai kayi daga sai ka hararo waye ministan shari'a ko na yake ne ko wane ne waye ministan kaza a lokacin waye gwamnan kaduna waye kwamishinan kuɗi a lokacin waye ciyaman na wannan karamar hukumar za ka ga yanzu wani ma ba shi yake ba sai sai to ne me wannan duniyar son duniya shi ne matsala kuma duniyar dan ka kaunace ta ita ba kan budurwa ba ce ita ma ta soka a ita za ta jira sakon Allah ne kai kana cikin wanda za ka same ta ko ba ka a ciki shikenan ya ce wa ja'ala al-khayra kullahu fi baitin kuma Allah ya tattara alkhairi gaba ɗaya na duniyar nan ya zuba shi a wani daki daya miftahu zuhudu fi duniya mabudin wannan ɗakin alkhairi shine taka tsantsan a na duniya ka zai mai taka tsantsan mai kiyaye al'amura to duk alkhairi za ka same shi wannan magana ce za ka same ta cikin adabu duniya wanne ahil akhil hadi ya dan uwa na masoyi aina na hadu min haulai wai ina muke an kwatanta mu da magabatan can da suka wuce magabata suna da wani salo na rayuwa wallahi da suka shafa wa kansu ruwa suka sama wa kansu lafiya kana abdullahi ibn dawud al-kuti da rubuta al-kuti ba ana ma shi yake ce mata al-kuti ya rasu hijira da shekara 213 ne cikin kirki ne kwarai da gaske ina da riwayoyi ingantattu da ake karba kana ahadu yake cewa ɗaya daga cikin magabata ya kasance idza balaga 40 sana da ya kai shekara arba'in tsawafi rashahu sai na da kwanciyar ya shimfi da shi ta bacci ya kuma daina bacci sai mun gama cin rabonmu na duniya dole a yi kudiri na musamman don tafiya lahira daga arba'in mu kuma a nan har yanzu akwai za ka yi samun ɗan arba'in mai satar fankan masallaci mai satar kajin maƙota ɗan arba'in kaga akwai wani matsala dan arba'in me me me sata a saci mashin ke kima yanzu sata shaki sai ka yi da gaske sai ka ne sai ka daure sannan ka dogara ga Allah mashin ma sata yake wani lokaci ma a biyo wani zuwa tara mutum a tani haka mota ma mota ma sata ne wani aboki ya yi ya je sallah ko sallacin juma'a an gama sallah ya fito ga makulli fa a hannu ya wai ga boda ya ce ga shi ka dauke nan da nan aka yi rikotin wajen yan sanda aka yi wane ne aka yi wane ne ina kawai bayan kwana ɗaya ne sai wani mutum ya kira shi ya ce ya san inda motar nan take amma ya biya dubu ɗari biyar ya turo mashi wani akan akan ba mai kyau amma ofe ba yace ya sa dubu ɗari biyar ɗin zai faɗa mashi inda motar take kuma da a ya faɗa inda motar take amma sai ya masa magana kar a bayan jambar ya kai ya je faɗa wa ‘yan sanda aka ba su lambar da aka yi tarakin ma mutumin na Legas shi barawa wanda ya ce a baki ɗari biyar na Legas ran asabar da ta wuce na halittu shi wani daura wani ya labarin mutu ya ce ina ba wani labari shi ya ma hakura a masallaci ga dai sallar juma'a ba masallaci ba labari to kaga wanda ya satar da kila kai arba'in kila ya wuce kila kaza kila kaza to magabata da sun kai arba'in tsawatar rashin sai da shi fide shi ai kana la ya namu tsulan laili ba zai kara bacci ba a tsawon dare yusalli yana sallah wa yusabbihu yana tsarkake Allah wa yastaghfiru yana istighfari yastadri kuma mazamin umri yana mai kokarin rikkar abin da ya wuce na rayuwar shi wa yadda ido ne ma aka bala min ayyani yana kokarin yin tattali da tanadin abin da yake fuskanta a rayuwar shi to sai ya kawo su baituka na limamu shafi wannan baituka ne da limamu shafi yin daga limamu nau ya kawo su a cikin littafin shi na riyadu salihin a mukaddama Al-Imam Shafi'i ya rasu idan shekara 204 yake cewa inna lillahi rijalan fasuna amma a wani bugun za ga inna lillahi ibadan fasuna lalle Allah yana da wasu mazaje masu kaifin hankali me wannan ke nunawa kuma a mazajen nan akwai wawaye inda akwai mai kaifin hankali akwai mara kaifin hankali ne kifatul akali waɗannan mutanen masu kaifin hankali ya aka yi aka gane suna da kaifin hankali tsallakun duniya wa kafin fitana sun ma duniya saki uku sun ji tsoron fitina na baro fi ha falan ma alimu an na halin sassi hayyin watsana sun yi nazari sun duba duniya falan ma alimu lokacin da suka gano an na halin sassi hayyin watsana duniya ba wurin zaman mai rai ba ne in bai zai mamaci ne a duniya to yana amfanin duniya ya ce da a zuha dujjatan sai suka kaddara duniyan nan wani teku ne wattakhadhu salihal a'mali fiha subula sai suka riki kyawawan ayyuka sune jiragen ruwa yanzu duniya ta zama teku kowa yana ta ninkaya yana so ya tsira wanda yake so ya sha bai samu jirgin ruwa mai kyau sai suka ce ai ba ai kyakkyawan aiki shine jirgin ruwa kullum aiki kyakkyawa suke idan su ra- samu kwale-kwalen da za su rayuwa yace kana abdullahi ibn sa'alaba Abdullahi ibn Sa'alaba ya kasance ya rasu hijira na da shekara tamanin da bakwai ko tamanin da tara, sabani ne da malamin suke. Ya kodo fi mawuyi zafihi yana faɗe a cikin wani wa'azin shi mai ratsa zuciya. Ya ce, Tafi haku ya haɗa, jikawa da kana ta dariya, wala Allah akfa naka inda laƙasari. me yiwuwa da kafaninka na can abun mai wanki da guga mana gun mai saƙa ko asalin alkasar shine gasidus siyabi wa mubayyiduha mai wanki da guga saboda wancan lokacin da Allah ta ga da kafanan da tsatsiya ke sai ke samu wata riga mai kyau sai ta sa ta jefi jefi jefi jefi saboda karancin kayan sai sai ya rasa mai da kafani da ita yace ka ga ka kana ta dariya alhali ga da kafa nika ta abun mai wanki da guga an jima la na da muka wuce da kai dariya kuma kaga wannan mutura yanzu tana ta yawaita wanda suke nuni da alamar tashin alkiyama kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa in duniya ta zo karshe mutuwar kujua za ta yawaita cikin lafiya lafiya kawai sai ta yaro kuma shi kenan an riga an gama yace ya raqidan ya mai bacci wa kad uzana bir rahili alhali an ba da izinin tawaga ta yi gaba an sauka a zango na matafiya wai kai har ta samun wani filo ka kwanta ya mai bacci tashi ma dubo wani tafiya ya ce a tashi a ci gaba da tafiya ya mushayyi da bunyan fi madarij suyuni ya mai gina dogayen gine-gine a hanyar ruwa ka tara kuɗi kai asusu kai asusu da ka tashi gina gidan sai ka zo hanyar ruwa amma dai kace aka yi maka magana wani nan wurin ruwa yake fa zaka ce ai da rani ne ai Allah kai mu damina ina ga kai za a fara wajaje a garin hukumar hasashen yanayi su rubuta ka ya ce ba jere da amala kablan kiza'ir umur ka yi gaggawa ga yin aiki nagari kafin karewar shekaru. Latansa a koda yaushe kada ka rika manta mai ya uddul amfasa lilqa'ika wanda yake kidanya numfashi domin haduwarka da shi. Mana karka manta Allah. Shi Allah ya tashi karɓar rayukan mu da numfashin da yake kirgawa. Amma kuma muna kirga da shekara-shekara. sai ga wani ƙato fuskar shi duk ta yi kamu wurwa yana mai bace ta huhu kenan bai ma san da aka hulo ba shekarun shi ba su ne amfani ba wallahi shekarun shi ba su ne amfani ba ko busu da za ka zo ka samu gungura kashi ka ce gungura kashi na san da aka yi ka gobe za ka cika shekara ɗaya mai maka bace sai ya ce abu da billahi gungura kashi ya fi ka fi kiwu kuma ma ai ya kamata mu daina birthday in mun kare shekaru ai ma kabari muka fuskanta ai sai dai ranar suna da bakin ciki ai jira jira ne za su yi birthday ko suna girma su daina saboda ta fara baci amma sai ka dace ana mai birthday wai shekara tamanin da wani abu kuma wani ya fito wai haka wai sai ya rawa ‘ya'yan shi ya bariki da jikokin shi ‘yan duniya ta haɗu su taya ce rawa, in ya koma an ji magile sun tsiriyar a ce marar kuka ba bayani, ya rika ƙoƙarin cewa mala'iku ko za su tambaye shi da turanci, yana ga kamar zai iya, oga in ce baka iya da larabci baka iya da turanci ba, ai duk ɗaya ne, duk da ka sani da ka iya, larabcin na ilhama ne za ka yi ba na makaranta ba, ba na yi jarabawar yan ba ne. sai ka iya ka iya ai da ran da yake da turanci yana ba akalla zai iya kowa me ba za ka iya ba za ka ba ba bukatar mutum ya ta murnar waye ke kuma shekaru a ya bakin ciki ne ko ya shiri don fuskantar lahira to sai mu tsaya sai mu tashi akhir hadith
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ولا حول ولا قوه الا بالله السلام عليكم